فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يردكم إلا رجل يريد أن يردكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا بالحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من رسل يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم ما آتيناهم وكذبوا رسلي فكيف كان نذير
Allah ya ce wa yau mai shuruhun jami'an ranar da Allah zai tayar da kafirai gaba ɗayansu sun mai ƙululil mala'ika sannan Allah ya ce da mala'iku a ha'ula'i iyakun kanu ya abudun shin dama waɗanda sun kasance suna bautar ku ne Allah zai tayar da kafirai gaba ɗaya sannan ya kawo mala'iku ya ce da mala'iku shin dama waɗanga kafiran sun kasance a gidan duniya suna bauta muku ne saɓanin bautata ƙalu sai mala'iku su ce subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya an anta waliyuna min dunihi kai ne majibincin al'amarinmu saɓaninsu ya Allah yaya za a cewa mai yarda su bauta mana su riƙe mu ababen bauta kuma bayanka yaya za a yi mai yarda cewa kai kana da kishiya ko abokanan tarayya ko shakka babu abinda suka yi ba mu yarda da shi ba ko da sun bauta mana ba mu san suna bauta mana kenan masu bautan mala'iku daga cikin kafarai a ran nan za su yi baran-baran da su da mala'iku Allah zai kiro mala'iku gabansu ya tambayi mala'iku ya ce da su shin wai waɗanga mutanen sun kasance suna bauta muku ne mala'iku su ce a a ya ubangiji ba ka da abokin tarayya tsarki ya tabbatar maka da a ce kana da wani abokin tarayya da za a bauta mashi tare da kai bale mu har a ɗauke mu ababen bauta tare da kai ya Allah bal ba haka ba kanu ya abudunar jin abinda su kasance suna yi shine bautan aljanu suke aktharuhum bihim mu'minun kuma sun kasance mafi yawansu game da aljannu masu imani da aljannu falyawma la yamliku ba'dhum li ba'din naf'an wala dar Allah ya ce a yau shashan su da shashan su ba za su iya mallakar ma kansu ba amfani ko cutar ma'ana su da suka bauta ma mala'iku da mala'iku da aka bauta ma ba ɗaya da zai iya amfanin wani ko iya cutar da shi a rattashin alƙiyama ونقول للذين ظلموا Allah ya ce sai mu ce ma waɗanda suka zalunci kawunansu suka kafarce ma Allah zuqu azaban nar ku dandani azabar wuta allati kuntum biha tukadhibun wadda ku kasance kuna ƙaryatawa a nan gidan duniya yanzu ku shiga ku dandane ta ku ji sakamakon abin da ku ringa yi na ƙaryata rattashin alqiyama da ƙaryata wuta wannan aya tana ba da tsoro ga dukkan wani wanda zai riƙin wani abin bauta kuma bayan Allah kuma tana nuna cewa wanda ka bauta ma kuma bayan Allah idan har bai sani ba bayan mutuwa shine ko baya da labari ko ko bayan ka bauta mishi ma ya maka inkari ya maka musu shi Allah ba zai kama shi da laifin hakan ba saboda ba da sanin shi ba da ilimin shi akai ku da ku bauta mishi kuma bayan Allah ku ne Allah zai azabtarwa saboda kun yi shirka da shi wa idza tutla alaihim ayatun idan aka karanto musu ayoyinmu bayyinatin ayoyin da suke bayyana suke karara قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم سيسيتي أي wannan ba kowa bane ba sai mutunan da yake so ya kare ku ya katangance ku game da ababan da ababan da iyayen ku suka kasance suna bauta wa qalu ma hadha illa ifkum muftar kuma su ce wannan alqur'anin ba komai bane ba illa ifkun sai kiran ƙarya muftara da aka kirkire shi aka jingina ma Allah wa qala alladhina kafaru wanda suka kafarta sai su ce lil haqqi ga gaskiya lamma ja'ahum yayin da tazo musu in hadha illa sihrun mubin wannan ba kuma bane ba sai sihiri bayyananne wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha Allah ce da ɗaya bamu taba basu min kutubin wasu daga cikin littafai ba ya dirsuna hada suke karanta su wanda za su rike su a matsayin hujja da dalili da zai sa su karyata qur'ani ko annabin da ya zo musu a matsayin masu wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir kuma da dai bamu aiko musu ba manzo gabaninka wanda ya kasance mai gargadi a gare su wa kadzdzaba alladhina min qablihim haka wanda suka gabace su suka karyata manzanninsu wa ma balagu mi ishara ma atainahum su kafiran makka da suka karyata ka ba su kai matakin kaso ɗayan goma ba na abin da muka ba kafiran farko da su karyata manzanninsu bi ma'ana kafiran farko mun musu ni'ima mai yawa jidda haka suka karyata manzo ku kafiran makka yanzu da ku karyata manzan Allah irin abin da muka ba su na ni'ima ku ba ku samu ɗayan kasan goma nasu shi ne ma balagu mai ishara ma atainahum fakadzabu rusuli yadda hakan suka ƙaryata manzannina fa kaifa kana nakir yaya azabata ta kasance tare da su sai Allah ya ce قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنة ما
Allah ya ce kul ka ce musu ya manzan Allah inna ma a'idukum bi wahida ku sani kadai ina jan hankalinku ne ina kiran ku ne bi wahidatin da kalma guda shine la ilaha illallah ku bauta ma Allah shi kadai kada ku hada shi da ababan bauta an taqulu lil an taqumu lillahi mathna wa furada ku tashi ku kasance mathna lillahi bibiyu aw furada ko daya daya sun matafakkaru sa'annan ku yi tunani imana ku tashi ko ɗaya-ɗayan ku ko ku ku haɗu jama'a kurnan da zo guda sun matafakkaru sa'annan ku yi tunani ma bi sahibukun min jinna da ɗaya abokinku baya fama da taɓin hankali bi ma'ana annabi ba mahaukaci ba ne kamar da kuke faɗa in huwa illa nadhirun lakum ba kowa ba ne annabi sai mai gargaɗi a gare ku bayna yadai azabin shadid a gaban azaba mai radadi imana annabi yana musu wa'azi kullun yana fadakar da su da wannan kalma daya ita ce kalma ta abota ma Allah shi kadai ayi mishi da'a ku tashi inji Allah ku kasance bibiyu ko ku kasance ɗaya ɗaya ku nutsu ku yi tunani abokin nan naku bi ma'ana annabi ba mahaukaci bane annabi ba kowa bane sai mai gargadi da ya zo muku dan ya gargade ku game da azaba mai tsanani qul kace musu ma sa'altukum min ajr da dai ban taba tambaye ku ba wani lada game da kiran da nake muku wurin Allah ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum wannan da'awar ta ku ce ta musamman ina kiran ku ne fi sabilillahi ban taba neman wani abu ba sakamakon kiran da nake muku a wurin Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid kuma lalle Allah ala kulli shay'in shahid akan komi mai bada shaida kul ka sake ce musu ya ma'aikin Allah inna rabbi yaqdhifu bil haqqi allamul ghuyub lalle ubangiji na yaqdhifu bil haqqi shike bayyana gaskiya allamul ghuyub kuma Allah shine masanin duk abin da yake boye kul ja al haqqu ce musu ja alhaƙu gaskiya ta riga ta zo wa ma yi budi albatilu wa ma yi lalle albatilu wasu malamai suka ce albatil ana nihin shaidan kenan gaskiya ta riga ta zo shi kuma shaidan ma yi budi'u bai isa bai faru halitta wa ma yi bale ya tado da ita kul ka ce musu in dalaltu idan ya kasance ni na bata ne akan abin da nake kiran ku zuwa gare shi fa inna ma adillu ala nafsi ku sani batan za ta shafi ni ne ni karan kaina wa in ihtadaitu idan kuma na shiriyu fa bima yuha ilayya rabbi to sanadin abin da ubangiji na yake mun wahayi ne da shi innahu sami'un lalle Allah mai ji ne ga duk mai kiran shi mai bukata zuwa gare shi qaribun kuma makusanci ne mai karɓar bukatocin masu neman bukata a wurin shi walau tara da dai za ka gani in fazi'u yayin da kafirai suka fito daga cikin kaburburansu ko yayin da aka tashi alkiyama da za ka ga kafirai fala fauta a ran nan babu maguda babu wata hanyar da za a bi a tsere ba malaba ba tsira wa ukhidhu min makanin qarib kuma za a kama su daga wuri makusanci wa qalu za ka ji suna cewa amana bihi a yanzu kan mun yi imani da Allah bi ma'ana sai da suka ga karshe baya da kyau sai suka dawo suna faɗa cewa sun yi imani da Allah za su ce mun yi imani da Allah ko mun yi imani da manzon Allah ko mun yi imani da wannan addini wa anna lahum tanawushu ina suka samu dama komawa bayan da za su yi nadama har su ce sun tsoba a yanzu sun yi imani da Allah min makanin ba'id ai imani da Allah ana yin shi ne daga wuri mai nisa gidan duniya kenan ba a nan gobe kiyama wa qad kafaru bihi haqiqan sun kafirce mishi min qabl tun gabani yau wa yaqdhifuna bil ghaib kuma suna yin jifa da gaibi suna faɗa ababen da ba su da ilimi a kai min makanin ba'id daga wuri mai nisa shine gidan duniya kafin su zo gobe kiyama wahila bainahum wa bain ma yashtahun za a sa shamaki tsakankanin su da abin da suke so a rayukansu kama fu'ila bi ashiya'ihim kamar yadda aka yi da wanda suka gabace su ire-iren su min qablu gabanin haka innahum kanu fi shakkin murib lalle su kam sun kasance a cikin shakka da kwankwanto game da abin da muke kiransu zuwa gare shi wannan shine karshe na suratu saba insha Allah kuma za mu shiga a cikin suratu fatir من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض بالله الغفور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كريم suratu fatir sura ce makkiya sura ce makkiya da take dauke da ayoyi 45 bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce alhamdulillah dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah shi kadai fatiris samawati wal ard mahanacci makagin sammai wal ardi da kasai gaba daya bi ma'ana makagin halittu gaba daya ja'ilil mala'ika Allahn nan shine wanda ya sanya mala'iku rusulan su kasance manzanni zuwa ga annabawa na mutane ko manzanni na mutane da za a turo a doron ƙasa. Koli a jinihatin mala'ikun nan ma'abuta fuka-fukai ne, masna fiffike biyu wa thulatha ko masu fiffike uku-uku wa ruba ko masu fiffike guda hudu-hudu. Yazidu fil khalqi ma ya sha Allah yakan dada a cikin halittun shi ma ya sha'u abin da ya so inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah akan kome mai iko ne ma yaftahi Allah lin-nas min rahmatin fala mumsika laha dar abinda Allah madaukakin sarki zai bayar na arziki ga mutane dan ar-rahma nan ana nihin abinda Allah zai bayar na arziki sawa'un ruwan sama ne ko abin da zai fito na ƙasa na cimaka da abinci ko kuma kadarori ko abin da ke kama da haka ko lafiya da abin da ke kama da su shine ma yaftahillahu linnas ba wani abin da Allah zai ba mutane a matsayin arziki fala mumsika laha to babu wanda zai ya isa ya amsha wannan arzikin ba zai iya riskar su wala mumsik wala mumsik fala mursila lahu min ba'di kuma babu wani abin da Allah zai kame ya hana shi zuwa ga mutane ba duk abin da Allah ya hana ya kame shi ya hana isar shi ga mutane babu wani wanda zai sa wannan abin ya isa gare su wa huwa al-azizul hakim lalle Allah shine al-aziz mabwayi al-hakim kuma mai hikima da farko Allah yana nuna cikan mulkin shi da isar shi na kasancewa shine ya kagi sammai da kasai da abin da ke cikin su kakaf na halittu shi ya samar da su daga babu wanda da babu su daga bayar ya samar da su kuma Allah yana da mala'iku a matsayin runduna da sojoji nashi waɗannan mala'ikun Allah ya halicce su da fuka-fukai daban-daban wasu daga cikinsu suna da fiffike guda biyu kawai kenan kowane ɓangare nasu fiffike biyu wasu suna da fiffike uku uku wasu kuma suna da fiffike hurhudu Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha yana dadawa a cikin halittar su abin da ya ga damu wannan ma zaka same shi yayi fiffike uku uku hudu hudu yana da sama da haka wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin mala'ika jibril lokacin da ya ganshi yayin da aka yi isra'i da mi'raji da shi can sama annabi ya ga mala'ika su biyu da yadda Allah ya halicce shi da sifar da Allah ya yi shi ko shakka babu a nan gidan duniya mutane sun ga mala'ika jibril ko wasu mala'ikun sun zo amma da sifa ta mutane kamar hadisin jibril da ya zo don ya sanar da sahabbai addininsu ya zo ya isko annabi yana zamne ya durkusa tare da manzan Allah ya haɗa guwawo shi da na manzan Allah ya tambaye annabi menene musulunci annabi ya ba su labari menene imani annabi ya ba su labari menene ihsani annabi ya gaya masa sannan ya tambaye annabi game da tashin alkiyama yaushe ne za ta tashi annabi ya ce kai da ke tambaya ta da ni da kai duk mu san yaushe za a tashin alkiyama ba sai ce to menene alamominta annabi ya bashi labarin alamomi bayan kwana biyu annabi ya ce shin kun san kowa ne ne ya zo ran yana tambaya suka ce bamu sani ba sai ce ai mala'ika jibril ne ya zo dan ya sanar da ku addini kaga sun ganshi ya gansu amma ya zo musu ne a sifa ta mi ta mutum ina fatan mun gane haka mala'ikun da suka zo wurin annabi lot sun zo mushi ne da sifa ta mutane a cikin gari ha mutanen garin suna zaton sun samu rahusa ko garaɓasa saboda sun shahara da yin luwaɗi suna ganin cewa sun samu mazajen da za su yi luwaɗi da su annabi hankalin shi ya tashi ya rudu suka ce mishi karkata da da hankalin ga karkaji tsoro mu kan mala'iku ne ba mutane ba ne zamun mutanen ka ne azaba ne Allah ya turo mu musu kenan kaga mala'iku sukan zo da sifan mutane kuma ana iya ganin su a wannan lokacin da suka zo da sifa ta mutum amma annabi ya ga mala'ika jibril bisa ga halittar da Allah ya halicce shi annabi ya ce yana da fiffike ya kai 600 tattare da shi kenan kaga Allah yana da mala'iku da fakafakai kala-kala wasu bibi uku uku hudu hudu wasu kuma sama da hudu sannan ku sani duk abin da Allah ya bada na arziki ba wanda ya sai hannun arzikin ya cimma wanda Allah ya so ya samu duk abin da ko Allah ya hana shi babu wanda isa ya bayar da wannan abun na arziki kamar yadda hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim da musnad na imam ahmad min tariqi wa min tariqi warad katib al-mughira ibn shu'ba qala yace amla ala amla alayya amla alayya mughira ibn shu'ba fi kitab ila muawiya yace mughira ibn mughira ibn shu'ba mughira ibn shu'ba ya mana ya mana imla'in wani littafi in kai shi zuwa ga muawiya أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للي النبي سيرا دا من الله استبت أغريش يا قسن كان يقول ينا تيوا في جبر كل صلاة أتكين كرشن قوة صلى مكتوبة تفرلا حين يسلم يا عندك سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له lalle babu bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya lahu almulku milki nashi ne shi kadai wa lahu alhamdu godiya tashi ce shi kadai yuhyi wa yumit shi ke kashewa shi ke rayawa wa huwa hayyul la yamut shine rayayyen da baya mutuwa bi yadihi alkhair alkhairi ga hannun shi yake wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle shi kam akan dukkan komai mai iko ne thalatha marratin annabi na fadan haka su uku a kowace sallah idan ya salamce daga cikin sallolin farallai sannan ya ce Allahumma ya ubangiji la mani alima a ataita babu wanda zai hana ma wanda ka so ka ba duk wani wanda ka so ka ba arzikinka to ba wanda ya sai hana masa wannan arziki wala mu'ti lima mana'ta haka babu wanda zai iya bayar da arziki ga wanda ka hana ma wala yanfa'u dhal jadd minka al jadd haka kokarin mai kokari ba zai yi amfani a wurin ka ba da ashi da biye shi kawai za ta amfani a wurin ka Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum ku tana ni'imomin Allah a gare ku هل من خالق غير هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض shin dama akwai wani mahalicci dake arzita ku daga sama zuwa ƙasa la ilaha illahu babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi fa anna tufakun yaya ake kautar da ku daga barin gaskiya wa in yukadhibuka idan ko suka karyata ka kai manzon Allah faqad kudhibat rusulun min qablik haqiqan an karyata manzanni gabaninka kama Allah yana lallashin annabin shi in kafaran maka sun karyata sun ki imani da kai sun ki su gaskata abinda ka zo musu na alqur'ani mai girma to ba ga kai kadai ba farau ai an karyata manzannin da ka suka so gabaninka kai hakuri kwantar da hankalinka nutsu sallallahu alaihi wasallam wa ilallahi turja'ul umur kuma al'amarra gaba daya suna komawa ne zuwa ga Allah shi kadai madaukakin sarki ya ayyuhan nas ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawalin Allah gaskiya ne fala ya fala taghurrannakum alhayatud dunya kar ku yarda rayuwar duniya ta rude ku wala yaghurrannakum billahi algharur kar ku kar ku kuskura ku yarda mai rudani ya rude ku game da Allah madaukakin sarki malamai suka ce mai rudanin nan shine shedan inna shaytana lakum aduwa lalle shi shedan ya kasance a gare ku makiyi ne fattakhidhuhu aduwa dan haka ku rike shi a matsayin abokin gaba abokin adawa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir saboda shedan yana kiran kungiyar shi ne da tawagashi da mutanen shi dan su kasance gaba ɗayan su daga cikin wanda za su shiga wutar sa'ira Allah ya kiyaye mai kare sai Allah ya ce
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يقول Allah ya ce alladhina kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani walladhina amanu wa amilus salihat waɗanda ko suka yi imani da Allah suka yi aiki nagari lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara ta musamman da lada mai girma afaman zuyyina lahu su'u amalihi shin wai wanda aka zayyana mishi aikin shi mummuna fara'ahu hasanan ya dinga ganin shi mai kyau ya yi kama da wanda ya iya tantancewa tsakanin aikin banza da na gaskiya ko kaɗan ba za su yi kama imana wanda shaidan ya zayyana mishi aikin shi mai muna na kafirce ma Allah na yin shirka da Allah na kangare ma gaskiya da kin yin imani da manzon Allah da ƙaryata Qur'ani wanda shaidan ya zayyana mishi waɗannan munanan ayyukan ya dinga ganin su sune gaskiya shin yayi kama da wanda ya imani da Allah ya yarda da Allah shi kaɗai ne abun bauta kuma ya yi imani da alkur'ani ya gaskata manzan Allah sun zamanto daidai da ɗai ba za su taɓa kasancewa daidai ba inna Allah yudhillu man yasha lalle Allah madaukakin sarki yudhillu man yasha yakan batar da wanda ya so daga cikin bayan shi wa yahdi man yasha kuma yakan shiryar da wanda ya so daga cikin bayan shi fala tadhhabu nafsuka alaihim hasarat kar ka hallakar da kanka akan yin a kansu saboda sun bijire maka saboda sun ki imani da kai kar ka hallakar da kanka akan su da bakin ciki da damuwa inna Allah alimun bima yasna'un lalle Allah masani ne game da duk abin da suke aikata wannan ayoyin ma kamar lallashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa waɗanda suka kafirta suka ƙi yin imani da kai da alkur'ani mai girma tabbata mun tanada musu azaba mai tsanani gobe kiyama wanda ko suka yi imani da kai sannan suka aikata aiki na gari wannan suna da gafara sannan kuma suna da lada mai girma shin karka damu wanda aka zayyane mu ayyukan shi mummuna ya dinga ganin su kyakkyawa shin yayi kama da wanda ba shi ba daga cikin wanda suka yi imani da kai da ɗaya ba za su yi kama ba to in ko haka ne ka sani lalle Allah shi ke batar da wanda ya so daga cikin bayan shi sannan kuma ya shiryar da wanda ya so daga cikin bayan shi kai annabi kar bakin ciki da damuwa ta sa ka hallaka kanka akan abin da suke maka na kin gaskata ka da kafirce maka saboda Allah masani ne game da duk abin da kafirai suke aikatawa wallahu alladhi arsala riyah Allah nan shine wanda ke kuru iska fatuthiru sahaban wannan iska kuma ta tattaro giragizai a cikin sararin samaniya fasukunahu mu koro wannan girgijen ya zubar da ruwa ila baladin mayyitin a wani garin da yake ya mutu ya bushe ƙasar ta bushe ta kikishe babu tsirrai a cikinta fa ahya bihi al-ardh ba'da mawtiha sai Allah ya rayar da wannan ƙasar ta hanyar sabkar da ruwa tsirrai su fito ta rayu bayan ta mutu kadhalika an-nushur Allah ya ce hakanan ma za mu tashe ku bayan kun mutu kamar yadda ƙasa ta bushe ta kikishe ta lalace Allah ya sabkar da ruwa a kanta ta jiƙa ta fitar da tsirrai ta koma tsanwa shar gwanin shawa haka kuma Allah zai tashe ku bayan kun mutu fito a cikin ƙasa kamar yadda icce ke fito a cikin ƙasa shine kadhalika nushu man kana yuridu al-izzaya falillahi al-izzatu jami'a to buwaya tana hannun Allah shi kadai shi ke buwa da buwaya shi ke ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama ilaihi yas'alu al-kalimu at-tayyib zuwa ga Allah ne duka daddaɗan zance ke hauhawa wal amalu salihu yarfa'uhu aiki mai kyau nagartacce Allah ke ɗaukaka shi zuwa gare shi walladina yamkuruna sayyi'at lalle waɗannan da suke ƙoƙarin aikata munanan aiki lahum azabun shadid suna da azaba mai raɗaɗi mai tsanani gobe kiyama wa makru ula'ika huwa yabur lalle makircin waɗannan kafaran da dukkan aikin da suka aikata na makirci huwa yabur zai kasance aiki ne na banza lalatacce gobe kiyama ina ganin za mu dakata abin nan faɗa dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi